أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد uwa masu sauraronmu barkanmu da daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma tare da wato shafin nan mai daraja na sarki zaki wanda yake kula da gabatar da wannan shiri daga ƙasar Amerika a wannan zawiya ta mu ta Malam Mushak Ado Musa Allah ya kara masa lafiya ya kara masa nisan kwana kamar yadda kowa ya sani a dukkanin lokacin da munasaba irin wannan ya kama na watan Ramadan ana fassarar Alƙur'ani da harshe daban-daban daban-daban musamman kasancewar mu Hausawa ne, muna yin fassara ce da Hausa domin a amfani abin da saƙo na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo mana. Wannan ya sa yau insha Allahu zai zamo zama na shida kenan daga cikin zama da muke yi na wannan azumin Ramadan wanda yau mun kai azumi na biyar kamar yadda kowa ya sani. Insha Allahu mun kwan a suratul Baqarati muna bayani akan sifofi na munafukai da irin munanan ayyukansu wanda suka gabatar a cikin addinin musulunci domin cutarwa ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakan ta sa ubangiji madaukakin sarki yayi zantuttuka masu nauyi a kansu wanda wannan aya ne ga dukkanin mai hankali na yadda yake nuna cewa hatsarin taɓa janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karan Allah sallallahu alaihi wasallam da hadaransa sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu tashi fadin ubangiji a wal haram
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون na'am ubangiji mai girma da ɗaukaka yana gaya mana daga irin sifofi na munafukai a cikin wa'innan ayoyi guda goma sha uku wanda Allah subhanahu wata'ala ya ware domin faɗa mana irin sifofi na munafukai to shine Allah subhanahu wata'ala ke gaya mana daga munanan ɗabi'un su wa'innan munafukai shine sun yi wani irin abu wasu daga cikin munafukai kamar irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da wasu su wanda suke yi wani irin ɗabi'a na ban mamaki suka zo suka samu sahabban annabi Muhammadu shine wanda Allah subhanahu wataala ke ga mana idza laqul ladina amanu qalu amanna suka samu sahabban annabi suka ce musu lallai idan aka koma cikin littattafai namu na attaura da linjina mu kanmu mun ga irin sufofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su mun faɗa akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul akwai Ma'atib ibn Kushair akwai Al-Jadd ibn Qais wa'innan su ne manya daga cikin malaman Yahudawa suka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna lanajidu fi kitabina na'atahu wa sifatahu mu ma a littattafanmu muna samun irin sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna samun sifofi da ma'anan na'at muna samun sifofi da ma'anar sifa na manzo Allah da dalilunsa da halayensa mun gani a cikin littattafanmu amma idan sun koma wajen manyan arna ‘yan uwansu sai su ce abin da muke musu muna musu iskili ne ƙarya ai muke yi ba gaskiya muke faɗa ba ma'ana kaga sun zama masu harshen damo sun zama masu magana biyu to shi yasa ubangiji madaukakin sarki bai yi sanyi wajen ya zargi irin wannan aikin da suke yi ba da duk wanda yake kamanta irin wayannan aikinsu shi Allah ya fara mana bayani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yaqtaquna illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun Allah subhanahu wa ta'ala shine ke mana bayani wa'innan daga cikin irin ɗabi'unsu Allah yake cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi da za a ce ma wa'innan kafirai kada ku yi barna a cikin akan doron ƙasa qalu zaka ji suna cewa innama nahnu muslihun wato innama suna yin hasr ma'ana hasr shine kamar ka ce ni ba abin da nake yin sai gyara idan an ce kada ku yi barna al-ifsad din nan malamai sun yi kokari wajen fassarar shi la tufsidu fil ardi ai kada ku aikata aikin kafirci a doron ƙasa idan aka haramta musu sai su ce mu ba kafirci muke yi ba mu din nan muna gyara ne a doron ƙasa ai abin da muke yi shine gyara abin da suke yi shine gyara a gare su saboda ubangiji ya mai da zuciyarsu a baya ya gaya mana cewa duk abu mai muni in sun ganshi suna ganin shi a matsayin menene mai kyau haka abu mai kyau in sun ganshi suna ganin shi a matsayin menene mai muni shi yasa sun abin da suke yin mai muni ne amma suna ganin abin da suke yi a matsayin mai kyau shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wa idza qila lahum la tusiru fil ardi da za ka sami wa'innan munafikai ka ce musu kada ku yi barna a doron ƙasa qalu da ka suna cewa inna ma nahnu muslihun mu abin da muke yi shine daidai me yasa ala innahum humul mufsiduna anan Allah sai ya yi musu raddi ya kayyata su da wasu kalmomi masu nauyi ala harfin tambe ku saurara irin raddin da Allah zai musu ala ku saurara innahu inna din littakid ne Allah ya karfafa magana don ya tauhidi inna wa inna lallai hum su din nan su ne ya kawo sifan su humul mufsiduna wa innan su ne masu barna a doron kasa ba gaskiya suke yi ba walakin la yashkurun sai dai su ɗin har da gaske ba su san cewa su ne masu barna ba amma asalinsu su ne masu yin barna domin kullum aikin su shine su je su aikata mummunan aiki amma Allah ya gaya mana a faman zuyina lahu su amalihi fara'ahu hasana ina baka labari irin mutanen da aikin su ne muni muka canza ta su suna ganin aikin nan mai muni a matsayin aiki ne mai kyau me yasa sai zuciyarsu babu imani zuciyarsu babu hasken musulunci shi yasa aikin da suke mai muni din idan manzon Allah ya ce su gyara sai su ɗauki wannan abin a matsayin shi ne asalin abin da ya kamata su kuma shi suke yi shi yasa nuna gamsuwa ka ce na gamsu da aƙida na ba shi ke nuna kana kan daidai ba mutum zai iya gamsuwa da abin da yake mai muni za ka iya gamsuwa da abin da Allah bai yarda da shi ba ashe daidai shi ne ka zamo kana kan abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake kai kaga mutum misali zai iya bada ransa ko zai iya bada rayuwarsa wannan ba shi ke tabbatar da cewa ai abin da yake kai gaskiya bane a sai in abin yayi muwafaka da daidai domin Allah ya gaya mana cewa akwai wa'inda ya juya musu aikin su suna ganin shi mai kyau bayan abin nan ne bune ne akwai su yina lahu su amali ibra'u hasana akwai wanda mun kawata mummunan aikin da suke yi suna kallon wannan abin mai kyau daga cikin sufofinsu Allah ya gaya mana wa idza qila lahum aminu kama amana nasu da za a ce musu ku yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda sauran mutane sahabbai suka yi imani imanin da babu munafinci babu riya imani wanda suka yi suka kyautata imanin su suka kyautata aikin su to idan muka ce ku yi imani irin wannan imanin Allah ya ce da da da abin da suke yanzu kuke so mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi ai mun yi muna da hankali ai imanin mu ba zai zama irin da wawaye ba irin su Bilal suke nufi da wasu daga cikin manyan sahabbai wanda ana musu kallon miskinai ne kamar irin su Suhaibu su Ammar ibn Yasir wa'innan suna yin izgili da wa'innan za su ce to mu yi imani irin na Bilal eh an gaya muku mu kananan mutane ne domin in an ce as-sufaha ana nufin masu kananan hankali as-sufaha an dogo kalmar ne daga as-safahu wacce take ishara da al-khiffatu was-sakhafa mutum wanda yake kaman kasaddace mutum wanda yake bai da daraja to an gaya muku mu marasa daraja ne da zamu yi imani irin wa'annan a'a mu imanin mu imani ne da zamu yi shi da yanci muna da iko mu gane daidai a nan annabi muna da iko mai talentin a nan irin wannan shine imanin munafiqai to wannan Allah yake cewa kun ji abin da ake gaya musu in an ce ku yi imani sai su ce mu ba ƙananan mutane ba ne mu ba za mu yi imani irin wa'innan imanin ba kamar misalin Bilal da muka yi bayani wanda mun faɗa ana masa azaba munanan azaba amma Bilal abin da yake cewa yana ahad ahad ahad ahad mun ji irin abin da ya faru da Suhaib ibn Bilal ar-Rumi ai Suhaib ar-Rumi mun ji irin abin da ya faru da su Ammar ibn Yasir wanda mahaifiyarsa aka zo aka buɗe ta mahaifinsa aka zo an musu azaba kala kala wanda suna daga cikin labarin mahaifiyarsa kusan ita ce farkon wanda ta yi shahada a cikin addinin musulunci tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a farkon da awa suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana cewa idan an ce su yi imani irin na wa'innan sai su ce mu ba wawaye ba ne wa'innan wawaye ne ko ranar mun yi magana akan cewa masu zikiri idan mutane aka ga masu zikiri sai a ce wannan mahaukata ne wa in yakadu alladhina kafaru la yudlikuna bi absarihim lamma sabiqu dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wannan al'ada na wa'inda ba mu'minai ba tuntuni shine in sun ga wani abu na addini ana yi aibatawa suke yi saka idan an ce ku yi imani za su ce ba za mu yi imani ba za su ce ba za mu yi imani ba in an ce a imani su ce ba za su yi ba dalili shine a ganin su wannan abun wauta ne haka in an ce zikiri ne su ce mahaukata ne in an ce kaza ne duk wani kalmomi na aibatawa ana gaya ma wa'inda suka tsaya akan gaskiya Allah ka tsare mu shine Allah yake cewa a nu'minu kama amana sufaha mu yanzu kuke nufi mu zama wawaye ni imani irin wa'annan wawaye suna gaya manyan sahabban annabi Allah ya ce ni zan muku raddi da kaina ala ku saurara nan ma Allah ya sake musu raddi da wasu kalmomi masu nauyi Allah sai ya fara kawo harfin tabbi ala ku saurara ya jawo hankalin mutane tukun Allah ya kawo harfin tauke ya ce innahu wa'annan tukun Allah ya ce hu wa'annan mutanen wanda ka'ida Allah sai da ya karfafa ya ƙara karfafa ya ƙara karfafawa don ya tabbatar da abin da yake faɗi haka yake. Humul mufsiduna wallahi barna suke yi ba gyara suke yi ba walakin la ya'lamun sai dai su mahaukata ne tunda wawaye ne ba su san cewa su ne wawayen ba. Idan aka ce wannan wawa ne to zai yi ta tafiya a matsayin wawa bai san shi wawa ba ne. Shi ne Allah yake cewa su wawaye ne ba su san su ne wawaye ba. Wannan shi ne babban fitinan da ke damin mu a yanzu mutum kullum kana ganin kai ne mai hankali amma alhalin kai ne wawa Allah ya tsare mu na'am
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يأمهون na'am Allah madaukin sarki ya ci gaba da bamu bayani irin na ɗabi'an munafukai da irin abubuwan da suke yi Allah yake cewa daga ciki na abubuwan da munafukai suke yi wa idza laqul ladina amanu da da su haɗu da waɗanda suka yi imani. Falu da ka sun ce amanna mu ma mun yi imani, irin dai abin da muka faɗa ɗaya daga cikin manya-manyan arna irin su aljabi ibn kais wanda sun bayyana musulunci amma munafukai ne. Irin su a bayan su aljabi ibn kais da wasu su kamar irin su a Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda suna haɗuwa da muminai abin da za su ce musu mu ma mun yi imani har su kawo musu hujja daga cikin littattafansu suna cewa inna la najidu fi kitabina sifatahu wa na'tahu mu ma muna samun sifan manzon Allah mu ma muna samun ayyukan annabi a cikin littattafanmu suna gaya wa muminai domin muminai su ɗebe kewa da su alhali abin da suke faɗin nan ƙarya ne ba suna faɗi ba ne don Allah suna faɗi ne don son ransu to Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa wa idza laqul ladina amanu da da su hadda muminai abin da zaka ji suna cewa a qalu amanna zaka sun ce mu amin imani yanda kuka yi imani wa idza khalu ila shayatinihim amma da su koma wajen shaiɗanansu a shaiɗan ana nufin shine dukkanin wanda yake aiki da ya nesanta shi ga Allah sunan shi shaiɗani ba sai wai shaiɗan a matsayin aljani ba ba sai shaiɗan a matsayin mutum a duk mutum ma da kiransa shaiɗani idan mun duba irin abin da ya faru a lokacin da aka yi nasu nan nasa kajjaba bulakum wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله تعالى يقول انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه wannan wanda Allah ta shaytanu din wani ne daga cikin mutane da yake zagawa cikin sahabbai yana neman ya raba su da annabi Allah sai kira shi innama zalikum shaytan wannan shaytan ne abin da ake nufi da shaytan shine dukkan wanda yake aiki na shaytan duk wanda yake aikin ya wannan sunan sa shetan mai aikin shetanu Allah ka tsare mu to Allah yake cewa wa idza khalu ila shayatin da da su koma zuwa ga wajen shugabannin su manyan su ma'abota barna da munafici qalu za ka sun ce inna ma'akum mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzirun mu abin da muke yi da ma tuntuni izgiri muke yi wa mu'minai ba wai muna faɗa musu gaskiya ba ne abin da muke yi izgiri ne saboda haka kar ku ji mun ce muna tare da su mun yi imani karya muka yi a ka'ida idan mutum ya duba waƙari na alƙur'ani wannan aya zai nuna maka yadda munafukan suka kai nuna kusancinsu da ƴan uwansu munafukai da yadda suka kai nuna kusancinsu da bambancinsu da musulmi wani hanya za ka gane za mu gane haka a faɗin Allah subhanahu wataala da ya gaya mana cewa idan sun haɗu da muminai abinda suke cewa amanna mun yi imani amma idan sun koma wajen kafirai ba ce musu suke amanna ba cewa suke yi inna ma'akum muna tare da ku baqiyya abadiyya amma can cewa suke aikin ku muke nan kuma cewa suke mu su ku irin su ku shine amanna da inna ma'akum akwai bambancin ma'iyya wacce ta haɗa zuciya zuciya ta hana aiki kawai aikin ne ya nuna ya ce shi ma yana kai to Allah subhanahu wataala shi ne ke ce mana wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un mu din nan dama abinda muke wasu habbai izgili muke yi muna musu ba'a ne ba da gaske muke yi ba abinda muke muna yin ba'a ne Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim lalle Allah subhanahu wataala zai yi musu izgili irin abin da suka yi na izgili wannan izgilin me yasa Allah subhanahu ya ambace shi akan cewa Allah dai musu izgili wannan fanni ne wanda malamai na balaga suke ce masa mushakala mushakala fanni ne mai nauyi wanda yake ishara kamar yanzu misali idan ni na yi wani aiki na yaudara ko kuma na yi aiki na ta'addanci to in za a mayar mun sai a mayar mun da sunan irin ta'addancin da na yi shi aka mayar kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa a faɗin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ce mana kamar ayoyi ne suna nan daban-daban wanda Allah yake magana cewa a duk wanda ya muku ta'addanci kuma kuma ta'addanci irin yadda ya muku wato wanda ya muku ta'addanci kuma sa ta'addanci da misalin ta'addancin da ya muku a sharaɗi kuna ku ba ta'addanci bane nasu shine ta'addanci amma kuna ku ba ta'addanci bane domin kuna ku adalci ne kun rama abin da aka yi muku na zalunci to amma sai Allah ya kira shi da wannan ta'addanci ba dan komai ba sai domin hakan ya zamo izna da aya ga wa'inda suke aiwatar da wannan abin wannan shi ake cewa musa mushakala kamar yadda a baya Allah ya gaya cewa yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una kuma ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun da yadda Allah ya gaya mana cewa yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum duk wannan mushakala ne wato faɗin kalma guda ɗaya wanda ma'anan ya bambanta wajen aiki to shi ne Allah subhanahu wataala ke gaya mana cewa sun yi izgili su ma ranar tashin kiyama Allah zai musu izgili irin yadda suka yi da wani irin hanya Allah zai musu izgili akwai hanyoyi daban-daban Allah yana gaya mana wa umli lahum inna kaidi matin ina yi musu imla'i wato ina musu at-tabarruk shine ina musu kamar jinkiri Allah yana musu jinkiri inna kaidi matin lallai dabara ta dabara ce mai nauyi mai karfi duk wanda na kulla masa ba zai fita daga cikin wannan kangin dabarar da na kulla masa ba saka Allah subhanahu wataala yana ba mu labari akan irin abin da zai musu hukuma da shi yanda suka yi Allah zai musu hukunci irin shi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon dukkanin mummunan aiki mummunan aiki ne makamancin ta to Allah subhanahu wataala yana ga mana famari ita da alaikum fa'tadu alayhi bi misli ma atala alaikum shi ayin da sunna sunna kawo duk wanda ya muku shishigi kuma ku masa shishigin makamanciyar irin shishigin da ya muku to shi Allah ya ce wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun lallai Allah subhanahu wata'ala ya yi shirin zai yi musu wannan a zai musu irin izgilin da suke ran tashin kiyama wa yamudduhum zai kuma kare su fi tughyanihim cikin halakar su da batar su da girman kansu ya mahun suna yin ɗemuwa shine wato za su kasance cikin ɗemuwa ranar tashin kiyama kuma tun a nan duniya za su kasance cikin ɗemuwa abin da za mu duba a nan faɗin Allah subhanahu wata'ala wa yamudduhum kalmar ya muddu da amadda akwai bambanci a larabci yawan an ce ya muddu bayi zuwa ga alkhairi kai tsaye kamar yadda al'imdad yake zuwa da alkhairi wanda idan mun duba wasu ayoyin kamar yadda wannan ya zo da ya muddu da waɗansu wanda suka zo da wasu ma'anar daban-daban to duk zamu ga akwai bambanci sosai sosai Allah subhanahu wataala ya taimake mu to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana ulaika alladhina shakaru talata
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يسألون أصابعهم في آذانهم من السوائك هذا الموت والله محيط بالكافرين
Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa'incan muminai da Allah ya gama bayanin su sai ce mana ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun amma wa'innan munafukai da Allah ya bayanin su sai Allah ya ce mana ula'ika alladhina ishtaraw dalalata bil huda yace wa'innan su ne kafir munafukai wanda sun zaɓi su saida shiriya da bata shiriya Allah ya ba su suka ɗauki shiriyar suka sayar suka soyo bata suka zo da shi zuwa ga makwancin su har zuwa ranar tashin kiyama fama rabihat tijaratuhum wannan cinikin su ba ta riba ba wannan wani fanni ne na isti'ara wanda ubangiji ya amfani da shi wato anan Allah sai amfani da abdalalata shine kafirci alhuda shine musulunci sun rabu da musulunci sun dauki kafirci wanda kuma a ciki sai Allah ya ƙara da wani irin tsari wanda Allah ke cewa fa ma rabbi tijaratuhum kamar dai fataucin ake magana sallaci har yanzu kasuwancin su da suka yi tsakanin sai da imani a sayo kafirci fama rabihat ba su samu riba ba ba su samu sun yi riba a wannan cinikayyarsu da suka yi ba wa ma kanu muhtadin sannan kuma ba su zamo sun samu shari'a daga ubangiji ba me yasa Allah ya ce mafaluhu misalin wa'innan mutanen ka masalin da da naran kamar misalin wani mutumi ne wanda ya kunna wuta wannan ubangiji wajen sarki yana yi mana wato kamar wato tasbihi ne tamsiliyi misalin kafirai da misalin muminai Allah yana so ba misalin munafukai su munafukai wani waje kamar sun yadda wani waje kuma ba su yadda ba to wannan dalilin Allah yake buga mana misalin su misalin su kamar sanin da zista wuka naran kamar misalin mutumin da ya kunna wuta ne wannan kunna wutan sai da wuta ta kunnu falamma abawat yayin da ta haska ma haulahu dukkanin gefensa mutum ne ya kunna hasken wuta ta haska gefe da gefensa zahaba Allah bi nurihim sai Allah ya tafi da wannan hasken wa tarakahum fi zulumatin la yusirun Allah ya bar su a cikin duhu ba sa ganin abin da suka haska din da idan an haska musu suna gani idan an kashe hasken ba su gani to ne ba su Allah ya ce sun mun wasu irin mutane ne kaman kurami kwatancen su kaman kurami wannan tashbihi ne baligi Allah ya yi abin da ubangiji ke so ta mana shi kai haula'i kasumun wa innan kasumin kaman kurami ne amma sai Allah ya shafe wannan kamun tashbihi da kuma mushabbahin da aka yi sai Allah ya tabbatar da su ko akan sifar summun wannan tashbihi ne baligi wa innan kurami ne amma asummu jam'i ne na asammu mufradinsa shine asammu kurma amma an ce asummu ana nufin jam'in sa kenan bukumun bebaye ne ba su iya magana da alkhairi kamar yadda suke kurame ne ba su cin alkhairi haka bukumun bebaye ne duk abin alkhairi ne ba su iya faɗin shi sannan Allah ya ce umyun makafi ne wannan shi ma wannan jam'i ne mufradinsa shine a'ma makaho guda ɗaya kenan amma an ce umyun jam'i ne na makafi fahim wa'innan mutanen la yarji'un ba za su taɓa dawowa daga kan batar da suka yi ba suna nan akan wannan batar ba za su taɓa canzawa ba Allah ce idan baka gane wannan misalin ba auka sayyibin misalin munafukai kamar misalin mamako ne as-sayyibu ana nufin ruwa ne zuba wanda asalin sa dauko shi da as-saw zubar ruwa to idan ruwa yana zuba Allah ce to kamar misalin girgije da ke zubda ruwa ne minas sama'i wanda ya zo daga sama shi sama shi ne duk abin da ya inuwa to ana iya ce mishi sama amma akwai yadda laraba suna amfani da asama a matsayin ruwa din girgije idan ana ruwa dan suna kiran ruwa da asama'u to amma a nan Allah ya nufin cewa au ka sayyidin na sama'i ko ko wani girgije ne wanda ya soko daga sama fihi zulumatun a cikinsa akwai zulumat duhu daban-daban wa ra'adun a cikinsa akwai tsawa wa barqun a cikinsa akwai walƙiya yaj'aluna asabi'ahum kuma gashi suna wannan halin sun sanya hannayensu fi adanihim cikin kunnuwansu min as-sawa'iqi sabida tsawa bai fita da wuta yana fitowa tirtsatsin tsawa da ke fita da wuta habar al-maut suna tsoron su mutu shi yasa suka fito da wannan Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin lallai ubangiji madaukakin sarki ya kewaye dukkanin abin da suke na kafirci yana kuma da ikon yi musu hukunci me yasa ya kadil barku
ya kadil barku ya taku absarahu kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza aslama alayhim qamu ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير نعم
Allah yake cewa wa'annan da suke cikin wannan sufa har a yanzu Allah yana ba mu tasbihi tamsiliyi na wa'annan mutanen bayan ubangiji ya ba mu sufofin su to amma sufa ne a cikin sufa misalin munafukai kaman misalin mutane ne wa'inda suke aukafai aukasai bi minas sama'i fi zulumatun wa ra'dun wa barq kamar ruwa ne yake zubowa daga sama a ciki akwai duhu akwai walƙiya sannan akwai tsawa sannan sun ɗauki hannayensu sun saka a kunnuwansu saboda idan tartsatsin tsawa na wuta ya zo suna ganin kamar za su mutu Allah ya ce suna cikin wannan yanayin ya kadul barku sannan ga tsawa ya kusa ya kafa absarakum zai cire kunnuwarsu zai ɗauke jinsu kullama adaa lahum a koda yaushe hasken ya baibaye su mashaufi sai su tabi a cikin wannan hasken wannan Allah ya mana bayanin dimuwar da munafikai suke ciki ne wa idza azlama alaihim amma da a ce za su samu dan duhu dan kadan kamu sai su tsaya a wajen ba za su yi gaba ba ma'ana munafiki kullum yau yayi gaba ya dawo baya yau yayi gaba ya tsaya a waje daya to shine Allah yake misalin su kamar misalin mutumin da yana ganin haske sai fara tafiya idan duhu yayi bai san ina zai je ba sai ya tsaya to kuma a cikin duhu ciki Allah ka zare mu to shine Allah yake cewa wa idza azlama alaihim qamu walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim da Allah ya so da ya tafiyar da jinsu wa absarihim da ya so da ya tafiyar da ganin su me yasa inna Allah ala kulli shay'in qadir wannan jin da ya rage musu da ganin da ya rage musu Allah yana da ikon ya tafiyar da su ya hana su da ganin komai ya hana su da jin komai Allah ka tsare mu a wannan ayoyi akwai fa'idodi masu ma'ana da yawa musamman a iya wannan bayani na munafukai Allah ya yi amfani da salo daban-daban daban na gwaninta wanda ake cewa al-ijaz al-bayani ijazi na bayani na gwaninta wajen a fitar maka da asalin sufa na munafukai hanyoyi kuma da aka bi hanyoyi ne wa'inda suna da zurfin gaske ta yadda za mu gani fannoni daban-daban ubangiji ya yi amfani da shi domin ya shigar wa mutane gane haɗarin munafiki muminai ayoyi biyar kacal Allah ya gaya mana kansu amma su munafukai aka zo kan arna wa'inda suke kafirai ayoyi hudu kawai Allah ya gaya ne a kansu amma da aka zo kan munafukai sai da aka ayoyi ayoyi guda goma sha uku saboda hadarin munafiki a cikin al'umman manzon Allah ta haka mutum ya yi iya kokari kar ya yadda a same shi a cikin munafukai domin in aka same ka a cikin munafukai wallahi ka gade don gwamma kafiri a wani wajen akan munafiki domin azaban da kafiri zai shiga zai zama da sauki akan azaban da munafiki zai shiga Allah ka sani Allah ya sifanta wa'innan munafukai da sifofi guda goma dai dai dai dai na farko Allah ya sifanta su da cewa su masu isgili ne muminai kamar yadda suke ce inna ma nahnu mustahzi'un sannan Allah ya sifanta su da ƙarya kamar yadda Allah ke cewa ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun a baya can da Allah ke cewa zaka lahum la tusibu qaluna in ma nahnu muslimun a can baya Allah ke cewa a cewa wa'innan yaksibuna ƙarya suke yi sannan Allah subhanahu su da yaudara yukhadiquna Allah wal ladina amanu wama yakhda'una ko kuma wama yukhadiquna illa anfusahum Allah ya subhanahu su da wawaye da aka ce ku yi imani kace alu'minu kama amanu subha Allah yake cewa ala innahum hum subha Allah ya subhanahu su cewa su mutane ne wawaye duk munafiki wayannan su guda goma ya haukansa sannan Allah ya subhanahu su cewa masu barna ne a doron kasa masu tafiyar da kafirci ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun Allah ya sabanta su da cewa jahilai ne kamar yadda Allah ya ce walakin la ya'lamun Allah ya sabanta su da cewa batattu ne kamar yadda Allah ya gaya mana cewa a a a cewa sun sai da bata ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda Allah ya ce mana wa'innan su ne suka sayi barbata bil huda suka ba da shari'a kamar kai ne ka dauko dala daloli kamar dala dubu biyar a baka a kobo guda goma ka san kwabo dai a Najeriya ba za a baya amfani da shi a ɗauko wannan kwabon a baka guda goma to wannan mafi kasancin kwatance kenan to sun ɗauki abu mafi tsada sun tsaye abu mafi lalata da shi kenan wannan ma misalin bai haɗu ba tun da shi ma kwabo sunan shi kuɗi ne a kamar mutum ne ya zai sayi kashi amma da zinariya kamar a ce zinare mai nauyin dutsen warinji to irin wannan misalan shi ne Allah ya sifanta su da cewa mutane ne batattu sannan Allah ya sabanta su cewa mutane ne masu cikin ɗimuwa fit tazazzub wa tahiyyur kamar yadda Allah yake gaya mana cewa lalle suna cikin wato wannan ɗimuwan su ne ya amaruwan suna cikin ɗimuwa to Allah ka zare ni wa'annan duka sifofi ne wanda Annabi sallama Allah Allah ya sabanta munafikai a Qur'ani sannan daga cikin abin da zamu duba shi ne akwai wani hikima na Allah a wa'annan ayoyi Allah ya fi kowa sanin irin barnan da arna ai da munafukai suke yi a cikin addinin musulunci. amma sai Allah subhanahu wataala bai yi umarni da a kashe su ba domin wani irin hikima tasa hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan wa'innan bayani na munafikai da kashe su wanda an tambayi manzo Allah sallama mai yasa tun daga munafikai kuma an san su an san aikin su an san wane da wane da wane wanda jiya mun yi bayanin cewa akwai hadisin da sai da manzo Allah ya tada wane tashi wane tashi fita anan wane tashi sai da aka tada mutum 380 akan cewa munafukai sun kai kusan adadin mutum 380 Allah ya mana bayanin su a cikin suratul tauba hawa hawa hawa hawa hawa hawa amma kuma sai musulunci bai dau mataki akan su ba dalilin da yasa ba dau mataki akan su ba manzo Allah ya ce ina kin larabawa su samu aya suna yawo suna cewa manzon Allah yana kashe sahabbansa ma'ana yana kashe wa'inda suke suna tare da shi a ma'anar abokai kalmar sahabi kamar yadda mun yi bayani kalma ce wanda yana ɗaukar luga yana ɗaukar ma'ana idan an ce kalmar luga ya yi shimoli ga duk wanda ya zamo ya shugabanci manzon Allah sallallahu alaihi ta hanyar zama ko ta hanyar wani abu amma a fannin istilahi as-sahabiyyu shine wanda ya haɗu da manzon Allah mallake nabiyya wa amana bihi wa mata ala iman ko mata ala islam wanda ya haɗu da manzon Allah yayi imani da annabi kuma ya mutu akan wannan imanin a nan a istilahin sahabi shi ma annabi sai magana cewa da law anfaqa ahadukum misla uhdin zahban ma balaga mudda ahdihim wala nusaykum annabi anan shi ma sai magana da istilahin malamai annabi ya ce duk sahabinsa in dai da zai ciyar da mudun dawa daya ko kuma ka je ka tara babbi kaman dutsen uhudu na zinare ka bayar wannan mudun dawar da ya bayar ya fi lada a wajen Allah domin ya samu suhuba da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin irin wannan abubuwa ayoyin akwai abubuwa daban-daban amma wanda a takin nan su munafiki a musulunci ba karamin abu bane Allah ka kiyaye mu da munafinci abinda ake nufi da almunafiqu to ana nufin kaman mutumin kaman mutumin da ke cikin ramin dabo wanda bai bayyana hakikanin sa ba asalin kalmar nifa an dauko shi daga nufaka wato ramin dabo duk bai bayyana gaskiya zahirinsa daban batininsa daban to wannan shi yasa ana neman tsari da munafinci kullum mutum ya nemi tsari da munafinci domin munafikai sun cutar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya musu wankan rizga sufofi guda goma nan ya tara kan munafikai Allah ka tsare mu ya ayyuhan nasu
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تسألوا لله أندادا وأنتم تعلمون na'am ubangiji wani sarki yake gaya mana bayan Allah ya mana bayani na munafukai da irin wa'innan ɗabi'u nasu ya mana bayanin muminai da ɗabi'u nasu ya yi mana bayanin kafirai da irin ɗabi'u nasu sannan ya gaya mana kowa da irin abin da zai samu mumini zai samu arziki da tsira a ranar lahira kafiri zai samu azaba da wahala a ranar lahira munafiki zai samu tabewa da asara a ranar tashin kiyama to sai Allah ya kawo mana wani abu wanda wani hanya mu kuma ya kamata mu bi to shi Allah subhanahu ta'ala sai wani irin babban kira ya ayyuhan nasu ya ku dukkanin mutane ga baki daya a ka'ida idan Allah ya ce ya ayyuhan nasu to abin da zai biyo baya ana so a jawo hankalin mutum ne yayi aiki da shi shi yasa malamai suka ce wasu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu da yawa wasu su makkiya ce amma anan a garin Madina ne Allah ya kira mutane mu'minai ake ƙara kiran ku ku ƙara yin imani tunda an yi maganar munafukai to kai ma mu'mini ana ƙara kiran ka ka ƙara yin imani ya ayyuhan nasu ya ku wa'innan mutane din anan Allah ya kira mu da mutane mun san cewa annasu wato kalma ce wacce ita kullun a jami'i take ba ta da mufradi a malamai suna cewa minan nasu ma nasu wa nasu akwai wanda ake ce mishi nasu akwai nasu nasu idan mutum yana so ya kasance cikin annasu sai ya haɗa wasu sufufi masu kyau kafin ya zama mutum amma an kana ce nasu nasu shi ba mutum ba mutum mutumi Allah ka tsare mu to Allah ka sa mu cikin wa'innan ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku wanda kai imani ku bauta wa ubangijin ku wanda ya halicce ku idan an ce halitta a wajen ubangiji da sarki shine ya kirkire ku ya kage ku ba tare da ya ga wani ya samu wannan abin ba shi abin da ake ce mishi al-khalq wato an ya sassake ku ya kago ku kafin wani a ce ya sassako ku ya kago ku والذين من قبلكم kamar yadda Allah ya halicce ku haka ya halicci mutanen da suke gabanin ku babu wanda shi ya halicci kansa Allah ne ya halicce ku ya halicci wa'inda suke gabanin ku anan Allah na mana ishara kar ku bi hanyar kafirai kar ku bi hanyar munafikai ku bi hanyar mu'minai ta hanyar imani da Allah da bauta ma Allah والذين من قبلكم لعلكم تتقون domin ku ji tsoron Allah anan la'alla a ka'idan Qur'ani ko kuma a ka'idan Larabci duk yadda ka ji la'alla ko ka ji asa malamai suna cewa da taraji an yi shi ne domin fatan abiyayyu amma a qur'ani idan ka ji Allah ya ce la'allakum tattaqun la'allakum tadhakkarun la'anna Allah yuhdisu ba'da zalika amra asallahu an yatuba alaihim asa kaza asa kaza to duk yanda ka zo a qur'ani wa'innan kalmomin ba taraji suke yi ba tahakku ne tabbatarwa ne domin shi Allah abin da ya sake amfani da la'alla Laraba suna amfani Qur'anin Arabiyya, Qur'ani da Larabci sun ga. Kamar yadda yanzu idan ka je fada, sarki kai magana da shi, ko da maganan yanzu yanzu ne ba ce maka zai da ayi ba ai ba ce maka to a ce ayi ba a'a a sharɗan su shine saboda mulki idan ka zo ka ce ranka ne ne da ayi ai kaza da kaza da kaza yana shirin faruwa kamata ayi kaza da kaza da kaza to idan ya bada umarni sai ce to bari mu duba mu gani ko kuma shikenan za mu duba abin da ya kamata a yi a yanzu ko a yanzu ne ko ɗaukar rai da a yi a irin mulki nasu ba kawai cewa zai a yi kaza ba a shi yasa Allah zaka ji ya kawo maku la'allakum a matsayin shine mai cikar mulki ba dole bane in Allah ya ce la'allakum misali shi Muhammad alladhi unzila fil qur'an hudan lin nasi wa bayyinatun min al-huda kutiba alaykum siyam kai kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kaga nan sai Allah ya ce la'allakum tattaqun amma kaida kai tattaqun to irin wayannan duk yanda Allah ya zo Qur'ani in dai daga bakin Allah ne tana tabbatarwa ne littahqiq ne la littaraji ba kwankwanto bane to anan Allah yake cewa in kun bauta ma Allah da shine ya halice ku da ku yi rabo za ku ji tsoron Allah zai ba ku tsoron Allah idan aikin mutum ya kyautata to sai ya zamo ya samu wannan kyautan imanin Allah ka ba mu to Allah subhanahu ta'ala yake cewa wannan alkawari ne yayi mu duk mutumin da in dai ka bauta ma Allah to anan akwai wani abu da shine ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum a nan an kira ayyuhan nasu da baki ɗaya wannan ya daga cikin ayoyi da suke tabbatar da taklifi umarni ne a ka'ida dama na fannin balaga umarni yakan zo ne daga wanda yake na sama zuwa ga na ƙasa misali yanzu sai ni in ce ma wani anan misali a kasancewa na abokin ku sai in ce wannan Allah ne gomin kaza to sunansa ba umarni ba iltimas ne roƙo ne amma babba yanzu so ya ce wani da Allah yi min kaza umarni ya maka akwai abin da kamar yanzu kai ka ce ya Allah Allah Allah ka bani ruwa a sharadi na Hausa kai umarni ne ka ce babu amma a ka'ida addu'a ya tashi asalin wannan umarnin ya kuma addu'a ne to haka ubangiji wani kin sarki anan ya kallafa wa dukkanin mutum na ya bauta masa to anan dole sai fannin usulin fiqh ya shigo a fara ware wane ne ya cancanta ya bauta ma Allah wane ne mukallafi waye wanda ba mukallafi ba waye ne wanda ya cika shekaru waye mai hankali waye mara hankali waye ne wanda sako ya riske shi waye wanda bai riske shi ba to dole sai an koma a wannan fanni na a tantance waye ne Allah yake umurta da wannan to Allah yana nufin dukkanin mukallafi wajibin sa ya bauta ma Allah ya alladhina amanu taqa ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya fara ba mu ayoyi da ya kamata mu yi imani da shi waye wannan ubangijin allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku sammai aka shimfiɗa sama al'arda ƙasa kai aka shimfiɗa ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya har ta zamo za ka iya kwanta a doron ƙasa duk da cewa ƙasar nan a mafi ingancin magana cewa ƙasa ɗin nan kamar ƙwallo take a juye take rawun take amma sai Allah ya shimfiɗa maka ita kai kuma alida kuma rashin wasu sama'a bina'a Allah ya yi sama a tokare a gine, da Ubangiji ya so, sai ya yi ƙasa, a ƙasar nan da ya yi muku, sai ya yi ƙasar kuma ya zamo, ya hana ƙasa ta zamo ta lotsi. Kowa ba ka isa ka zama wani abu ba, in an haife ka daga yini zuwa yini biyu ka mutu. Domin ba abin da mahaifiyar ma ta ci balle ta baka. In dai abinci abinci ne na a ƙasa dai sai kasan ya zama silar da firash na shimfiɗa ƙasa inda ya so kuma sai kasan wato wani irin shiga da ta kamar sakin allura duk wanda aka haife shi he faɗa rami haka Allah ya so sai ce amma na yi shi ne ya zamo a shimfiɗe domin ku samu arziki akan wannan ƙasar wannan alijakular firasha wasu ma bina'a wa anzala minas sama'i ma'an ni ne wanda na keto muku ruwa daga cikin samai wannan duk Allah yana gaya mana ne ya dawo magana da mutane a matsayin tausaya muku ga ayoyin da ya kamata ku duba ku yi imani da Allah ba irin yadda munafukai suke ta tunani hashin ya kamata Allah za a bi ko ko in can za a bi ya za ni wane ne gaskiya wane ne ba gaskiya ba Allah yake cewa wa anzala minas sama'i ma'a shine wanda ya saukar ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sannan kuma daga cikin sammai din ne da ruwan ya turo kasa sai Allah ya ciro as-samarati ya'yan itaciya rizqan lakum masu arziki dan ya zamo arziki a gare ku Allah duk yayi muku wannan ne ba wani ne yi ba to idan ko shi ne yayi ai ya kamata a yi imani da shi wala tasalu lillahi andadan ko da wasa kada ku sanya ma Allah wani makamanci idan an ce al'addad daban da al'addad idan an ce al'addad shine kishiyar ubangiji idan an ce al'addad shine makamancin ubangiji to Allah bayi da masiri bayi da nadiri bayi da niddi bayi da kufi bayi da jiddi duk wannan sifofin sun kori ga Allah madaukakin sarki to shi Allah subhanahu wataala yake faɗin cewa wala tasalu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah wani a matsayin kishiya wa antum ta'lamuna matakan kuna sani Allah ka tsare mu da sani wajen mu halaka da kanmu Allah kuma ka tsare mu da halaka da kowane irin sifa albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah gobe za mu tashi akan mu'jizan alqur'ani da irin abubuwan da qur'ani na gajiyar da duniya da yanda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagarin duniya da wannan alqur'ani wanda har zuwa yau ba a samu wani littafi kamar alkur'ani na annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin Allah ya tsare mu na'am Sadakallahu al-azim.
To jama'a masha Allahu masha insha Allah za mu Allah saurari tambaya eh ah, alhamdulillah.
insha Allah na'am jama'a za mu bude hanya na kira kenan kowa zai iya ya kira ya yi nashi tambaya da za a tambaya amma ko su tambayoyi da aka turo mana a nan insha Allah zan karanta wa malam to jama'a da ke sauraron mu ah, muna tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa akan ra'ayi na tafsiri cikin watan azumi da muka shiga yasa jama'a kowa ya mai da hankalin shi a nan ah, akan tafsirin da malam yake yi mana ah, za mu ga ababa da ke faruwa da yawa in ka sa kanka a cikin shetanci inda za- inda za ka mutu kenan in ka sa kanka kuma a cikin alkhairi inda za ka mutu kenan to Allah ya sa mu mutu a cikin alkhairi ah, Allahumma amin ya kamata mutum ko mene kake yi ka iya ka samu wani natsuwa a cikin jikinka ya kamata a samu mutum da natsuwa amma kamin mu karanta abinda malam ya abinda aka turo mana na tambaya da kira nasu masu nasu kuwa bari mu ɗauki kira na farko in mun ɗauki kira sa'adin daga baya mu karanta abinda yake eh, gudana mutane tambayar da mutane suka suka yi ina da nan ba ta
to ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hmm? Na'am.
Walaikum salam sarki zaki yan keke.
Na'am kola ya sunan ka daga nake kira.
Sunana Usman daga nan France.
To malam Tazo.
Usman da kasan France to kana tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa kan wannan layi.
Ina mikawa gais- ina mikawa babban malami na gaisuwa da fata alkhairi.
Masha Allah yana tare da kai yana jin ka.
To eh, tambayin da nake wai kamar mu da muke Faransa nan kaman kuma muna kuma muna da muna daukan azumi kuma ba masallaci a cikin garin namu ya me ke
Okay ku da kuke Faransa ta unguwan eh,
da garin da muke inda kuke garin da muke garin da kuke ba masallaci kuma kuna daukan azumi ya zaka Eh.
kuke to masha Allah ya zaka guna- eh, gudanar da sallolinka na cikin watan azumi kin kin ko eh da haka nan na masha Allah mun Na'am.
ga sai an samu ka. To bismillah.
eh to mai mai tambaya yana cewa wai ah, su- daga su suna faransa ne to yanzu yaya da su yi a azumin su a angon da suke ko kuma garin da suke ma ba masallaci to yaya za su yi da azumin su to abin da yake akwai a yadda za su yi za su yi sallah a duk inda mutum yake ba ɗauke masa sallah ba ko da shi ɗaya ne abin da yake wajibi ga mutum dai dole ya yi sallah in kuma ya samu dama ma wato ana so ya koma wala tana da yalwa to ku yi ku yi muhajara wato ku yi ah, ku yi hijira daga kasan da kuke a yanda ba za ka samu daman kai ibada ba amma na san cewa ko a wani ƙasa kake musamman ko ƙasan faransa ne za a iya samun yan uwa musulmi wanda ko da yaya ne za su iya kaiwa adadin jam'i na juma'a mutum goma sha biyu zuwa sama da haka to haka to abin da yake akwai a kowane ƙasa ne mutum yake kamar yadda shi yake su suna ƙasan faransa yaya za su yi da azumin su suna yin sallah to wajibi dai su yi kokari suna yin juma'a su haɗu suna yin juma'a saboda haɗarin bar rashin juma'a manzo Allah ce wanda ya bar juma'a sau uku kamar ya ɗauki addini ne ya watsar da shi bayan bayansa addinin manzo Allah saka to in kun kai adadin ku ko sha biyu a garin da kuke yi to sai ku yi sallar juma'a sai dai hadarin juma'a yana da wani abu a kamar yadda mu yake a mazhabar malikiya da a ce da zo sallar juma'a amma a samu iya mutum sha biyun ne kacal sai kai ɗaya dai iya muku mugunta kuna cikin sallah ko sai dai ya sallama to duka sallan ku ya baci Eh?
eh kuna cikin sallah tunda shi ku sha biyu ne kamar yadda mazhabar malikiya suka tabbatar Eh.
to shi yasa ana son akalla dai a wuce adadin sha biyun a samu kamar mutum sha hudu sai a yi sallar juma'a tare ko da na wani ya ɓaci ba ku dai yi kasa da wannan adadin ba domin an ce adadin sallar juma'a ya wajaba ya zamo qaumun tatakarra bihim qarya Ko na tsaya.
a samu adadin mutanen da za su iya haɗa alƙarya su kansu saka to yana da kyau ya zamo a sallah musamman juma'a ya zama wajibi su nemi yadda za su yi suna haɗuwa sannan kuma sauran salloli kowa ya gudanar da shi a inda yake lokacin da aka yi juma'a ya haɗu wannan babu laifi a gare su in kuma an samu ƙarin hali to a je wajen da za a iya samun dama a haɗa musulmi a yi sallah Allah ya taimake mu Na'am.
na'am To, na'am wannan shi na takaice eh, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola.
Baby, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola.
Aminu alaikum salam sarki zaki.
Na'am kola ya sunan ka daga nake kira?
Barka kana magana da Ibrahim ne daga nan Lagos.
Masha Allah Sheikh Ibrahim to kana tare da Malam Nasir Sheikh Ado Musa kan wannan layi.
Ake to ni dama kawai fatan alkhairi ne nake so ne wa malam. Allah ya saka masa da alkhairi.
Amin amin.
to to mun gode sosai mun gode sosai Ni yanzu na da kirin naku gaskiya ba san ma kan wace To, abin da ake tattaunawa ba gaskiya.
eh, tafsiri ne mun gode mun gode Allah ya saka.
Ake fatan alkhairi.
Masha Allah.
To dan uwa Malam Ibrahim da ya kira daga Lagos muna gaisuwa mun gode masha Allah masha Allah.
To, ah, To wannan shine amsarsa.
eh, da wani wai menene kafa, kafaran azumi kuma Na'am.
yaya ake yi daga Alhaji Mustapha Hassan Venue.
O to alhamdulillah kam- eh, menene kafara Kuma Na yaya azumi?
ake ta? Me kafara?
sannan kuma na'am e to kafara kamar yadda jiya ina ji an dan yi karin wani haske a kai akan wai menene kafara na azumi sannan kuma yaya ake yi wannan shi tambayarsa kenan. To ta kafara shine kamar mutum ya yi- ya samu matsala a cikin azuminsa.
Na'am.
yadda zai yi ya ɗaura wannan azumin shine ake ce masa kaffara.
Mm.
Shi kuma kaffara tashi uku ne wanda yake a bayyane kamar yadda jiya mun yi bayani. Na farko mutumin da ya samu wani tangarɗa a azuminsa akwai wanda zai yi kaffara akwai wanda ba zai yi kaffara ba kawai ramawa zai yi.
Mm.
To akwai wanda kuma za ka yi rama ko ne ka yi kaffara.
Jama'a mai hakuri na cikin malam. eh, Misali mako ne kuma zai yi kaffara. To dalili na farko daga cikin kaffara shine kamar wanda ce muka yi bayani a a- azumi sittin ko mutum zai azumi guda sittin babu ba ba wanda yake ya san yadda ma da a samu bayi kaga da an san ma yadda za a samu da ya ce eh to akwai shi to wannan shi ne a takaice shi ne abin da ake ce masa kuma shi ne abin da aka sani akan abin da shafi kafara shafara dai shi ne idan mutum misali akwai ana yin abubuwa daban-daban kamar su zihari kamar su abin da ya shafi a na kisa ko na makamcin su Allah ya tsare mu to amma wannan dai kafara shine mutum yayi azumi idan mutum ya ya sha azumi da gangan da rana ya sha ruwa ko yayi wani abu da saban Allah to zai kafara azumi guda 60 a jere in kuma Allah ya rufa masa asiri yana da mudu da zai ciyar sai bayar guda 60 in kuma yana da hali na yanta wuya a yanda garin da akwai bayi sai ya ciyar a sai ya yanta Allah ya taimake mu wannan shine abin da ake ce masa kafara na'am
To, uh, shak tambaya na biyu kuma da ke nan banda wayan da aka kira na hudu ke ga? To, shi ne wai from, uh, from Hajiya Mariya Um Usman daga Abuja, Nigeria. Uh, wai Allah ya ƙara wa malam lafiya wallahi muna jin daɗin ah, tafsirinka domin kullum eh, Allah ga wani kira kuma ya shigo. Kiran nan ya zo ya tsare, bari mu ji kiran nan sannan.
To na'am.
Eh in ba ka ba, ba zan- ba- na katin shi ba zan iya doke shi ba kuwa. To, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki.
Na'am kola ya sunanka daga ina ke kira.
Suna na Malam Muhammad na kira ne daga Najeriya jihar Adamawa.
Masha Allah Malam Muhammad to kana tare da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa kan wannan layi.
Albani. Na'am.
Ina gaida Malam Sheikh Ado Musa kai wannan ni kama ga gaisuwa.
Masha Allah muna amsawa.
Ni ba ni da ta cewa kawai ina so ne Malam yabo ne Allah ya saka da alheri.
Amin amin amin amin amin ya rabbi. amin.
To, mun gode sosai Allah ya saka alkhairi mun gode mun gode yawa Allah ya saka alkhairi Kuwar kiranta. Wai from Ajiya uh, Mariya Usman daga Abuja, Najeriya. Wai Na'am.
uh, Allah ya ƙara wa malam lafiya wallahi uh, muna jin daɗin tafsirinka domin kullum ba domin kullum bayi wuce wai kullum bayi wuce mu ni da mijina eh, Hausa Na'am.
kullum ba- bayi wuce mu ni da mijina Masha Allah.
Kai ma sarki zaki Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Wai ma that eh my Na'am.
that wai ni ne nayi ni ne nayi rashin lafiya.
Na'am.
Eh ni ne nayi rashin lafiya sai aka mini allura da yamma within uh, wai within wato wuraren 4:30 bata eh, bata farka ba har sai wa- ai sai ai sai gari ya waye sai waye gari eh to da Na'am.
washi gari da safe to menene hukuncin ah, Na'am.
azuminta
eh to kamar yadda muka ji ah, wata ce ta turo da tambaya da addu'a da alkhairi Allah ya amsa akan cewa kuma ah, an mata allura tana azumi sai ya zama bata farka ba har sai washe gari kama mata allurar da yamma bata gane kanta ba zuwa washe gari to me hukuncin azumin ta to lalle za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba tunda abu ya shafi kamar suma ne to ba a rama sallah in ya shafi kamar suma ne to amma da yake iskali na allura ne to za a iya cewa ta rama sallah amma ba zai zamo kamar wajibcin shi kamar yadda aka sani ba idan har suma ne ta yi saboda zafin allura to babu ramakon sallah a ciki babu ramakon sallah ciki amma za ta rama mene za ta rama azumi to shi kuma azumin saboda babu hankali a ciki azumi bi kenan za ta rama da na ranar da bata cika ba aka mata allura da na washe gari shi ma za ta- za ta za ta rama wannan azumi saboda dukkanin su akwai rashin hankali a ciki da ya dan shiga na cewa babu hankali shi azumi ana son mai hankali mai ɗanɗana wannan abin da ake so kenan in ba ka ba kaga wani ma- wani in yi azumin da safe ya sha kwaya daga an yi asbahi sai ya sha kwaya sai sai yamma ya tashi ya haɗa sallolinsa kawai sai a kira sallah ya ci abinci amma ana so ya zama wanda zai yi azumin dan akwai su da yawa ko wanda in an yi azumi wala akwai wanda na sani in an yi azumi da da da da da da- da sigari yake su sannan da sigari yake shan ruwa ana kiran sallah Allahu akbar ya ciro sigarin sai ya dura ya kada sai ya sha Kusa haka wannan shi ne hukuncin azuminta, insha Allah, wannan ne hukuncin azuminta.
to masha Na'am.
Allah sai wato eh, kana nufin duk wanda ya suma Na'am, kamar kan da mace in ta samu haida ah, ba ba ta biyan ah, sallan sallan ta an yafe mata to ga Na'am, na'am.
shi ma in ya suma ko bai da shi ma Eh.
sa Allah ya yafe masa ko eh haka aka faɗa, haka malamai suka ce, haka malamai suka ce, insha Allah.
to shi me hukuncin wanda ke eh, bude baki da sigari ko yake ah, ya sunan shi nan Cin- Hukuncinsa dai, hukuncin wanda ya buɗe baki da sigari, wai hukuncin ne hukuncin wanda ya buɗe baki da sigari, ko kuma a ya yi sufur da sigari. To hukuncinsa gaskiya a bayyane yake kawai ya saba ma Allah ne, sabon kuma na rashin hankali. Dan ba za mu ce azuminsa ya lalace ba. azumin sa dai yana yadda yake amma kuma shan sigari haramun ne a musulunci shan sigari haramun ne domin Allah ya faɗa wala tulqu bi aydikum إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين سنة الله يا جماعة ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إخوان الشي- الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا الله كريم ساكت ونا شن سجارة حرام لي يا أيكة حرام كهم متني باي يا سلم أكو يدور عشر kusan ɗaya ɗaya suke ana sallama ya ɗora ashar duk ɗaya suke Allah sawai ya yi saɓan Allah bayan ya yi ibada na'am To, Sheikh, me hukuncin wanda ba eh, cikin watan Ramadana eh, ɗan zazzabi kaɗan, amma ah, zai iya ci gaba da azuminsa, she ka- kamin ya ci gaba da azuminsa, gaz- eh, zazzabin da ya she, bi ma'ana an sa masa ruwa.
na'am Wanda, eh, Cikin watan Ramadana ya zo bai da lafiya, amma she ya sa su. Ya tashi yana ci gaba da azumi, da ranar saka shi aka sa masa ruwa, asibiti aka sa masa ruwa. Shin a- ya ka'idan azumin azuminsa?
ya yi zazzaɓi a watan Ramadana.
Eh, amma shi ta Aha.
kama azumi, ya tashi da azumi. To da rana shi aka sa masa ruwa, a likita aka sa masa ruwa.
Eh azumin sa yana nan. Mutum ne ya yi zazzaɓi sai aka ɗora masa ruwa. Bai karya masa azumi ba.
Azumin sa Bai karya yana masa nan, azumi ba. Yana nan. Abin da ne dama ba a so. Sosai abin da ba a so a azumi shine ya zamo abinci aka saka masa. Shi ma'anan wasu malamai sun ce in har ya zamo ba ta makogoro ba ne su suna ganin kamar babu laifi amma mafi ingancin magana dai in an sa mutum abinci to akwai kuma azumin sa ya karye tunda abinci ne ya nema a sa mai a kawo mai gudunmawa shi ko da an haramta cin abinci to amma idan har daura mai ruwa aka yi na rashin lafiya ko na abu azumin sa na nan matukar bai jikitar da shi ba dama abin da ba a so dai shine ko allura ko ɗora ruwa ko wani abu abin da ba a so shine mutum ya jirkita shi Allah ya mana addini dan mu ji sauki ne idan har ya zama da cutarwa ma kawai ya sha ruwa ma Allah ya halatta masa ba sai ya wahala kansa ba ya sha ruwa in har azumi zazzabi ya kama shi bayan da ya iya sai ya sha ruwa kawai Allah ya halatta masa in ya so bayan azumi shi ya biya
to da ka ce ya sha ruwa shi gaba na faɗi na gani zahir na bawan Allah nan da ya ce a garin su ba cikin Nijar.
a ba- ba irin wannan bane ba ya sha ruwa ya ya sha ruwa ya ci gaba da azumi ba ya sha ruwa kawai an yafe masa Eh, ma'ana ya sha ruwa na wannan ranan bayan azumi sai ya rama ba wanda aka ce wai in har wai mutum wai na azumi in an ga ya jirkita sai a zo a dan bashi moda biyu ya sha sai a ce wai ya daura irin wannan fatawan mu ba mu ba da shi ba wasu wannan fatawan eh to eh, to, Sheikh, insha ya Allah.
hukuncin- ya hukuncin wanda yake azumi cikin watan Ramadana shi da matansa suka shiga wanka.
eh hukuncin wai mutum na azumi a watan Ramadana da shi da matarsa ne suka shiga wanka to hukuncin su shine sun tsokani junansu amma a musulunci babu wani hukunci da za a ce matarsa ne bai ga haramun ba na farko kenan na biyu kuma ba kusantan juna suka yi ba shi ne haramcin da
She- she- Network, network.
haramcin shi ne kusantar juna ba sai dai inda daddare e na ce hukuncin kenan abin da yasa Allah subhanahu wataala bai halatta wa mutum ya kusanci iyalinsa ba sai dai inda daddare a lokacin da aka halatta amma a lokacin da aka dau azumi to lokacin ana son kowa ya kulla bakinsa ne kuma da a ce mutum da ya zo ya tirsasa matansa ya tirsasa ta ta hanyar da zai zama kamar fyaɗe to malamai sun ce ita ba za ta yi kafara ba amma shi zai yi kafara ya yi nashi ya yi nata Eh, zai yi kafara biyu bayan ya yi kafara biyu sannan kuma ma'ana kaga sittin biyu kenan ko ɗari da ishirin idan ya yi sittin na wata biyu ya sake sittin na wata biyu kuma mai dama ne ya ciyar to bayan ya yi wannan kuma ita dai za ta rama wannan azumin wannan ranar domin ita ba laifinta bane ga mai laifi saka wannan shine hukuncin su Allah ya tsare mu na'am Wato, she, wato ba, ba, eh, ba laifi inda suka shiga wanka tare wannan ba laifi inda ba su gaskiya abin da dai zan ce ba zan ce ba laifi ba wannan makruhi ne bai kamata a ce mutum yana azumi na tsokanan kansa ba abin da dai ya kamata shine mutum ya kiyaye tilka hududullahi fala taqrabuha tilka hududullahi fala ta'taduha duk yanda zai mutum kar ya kusanci haddin da Allah ya kiyaye domin a wannan mutum bai san lokacin da wani fitilar da ta zo shedan yayi amfani da wannan damar kuma kaga mutum ya afka cikin wannan halakar to ba mu san menene mafitarsa ba gaskiya ba mu sani ba To, masha Allah, Sheikh, ah, tambaya na na ƙarshe shine to kawai Allah cikin watan Ramadana ina ganin yawancin wasu iyayenmu, wasu iyayenmu mata in suna kirki ko menene shi kaga ah, in koko ne ko kudu ne ko menene in suna shiga su dandana haka. Sai su tuba.
na'am na'am Shi su- eh ana tambaya ne akan me hukuncin mace da take girki a azumi sai ta ɗanɗana abincin sai ta kuma ji daɗin abincin da ɗan garɗinsa da ɗan wannan ɗinsa sai ta tofar me hukuncinta ko Eh, wannan hukuncinsa ya halatta
ah, eh Ya ai halatta.
akan harshe ta ɗanɗana akan harshe ta ɗanɗana ko bai shiga wikin makogwar ba ya halatta eh an yafe akan wannan in ba haka ba ai wata akan haka ya sake ta azumi ita sosai sakata wannan ya halatta saboda akwai darura a ciki darura shine ai mutum zai so ya azumi ya ci abinci da daɗi amma in ba a san yayi tastin abincin ba kana tunanin ba sai mutum ya yi azumi biyu ba ga azumin yunwa ga azumin rashin daɗin abincin yana ce kuma a- ana so ka yi murna manzo Allah ce shi wanda ya azumi yana da farin ciki guda biyu in ji manzo Allah da kansa farin ciki na farko lokacin da mene ya ya ɗauki wannan ɗawainiyar na ganawa da Ubangiji da kuma farin ciki na biyu lokacin da zai sha ruwa in ji Annabi Muhammad na da wannan farin ciki a lokacin shan ruwa to kuma kaga wannan ai an an an jona bakin ciki kuma ya za a yi kai da ake so kai farin ciki a lokacin shan ruwa an zo kuma an sha ruwan da kamu kaga ai bai yi ba domin mutum an zo an sha ruwa kuma ya zo ya sa abincin loma ɗaya gaba ɗaya ya sake ɓata masa rai to kaga bai yi ba kaga ya halatta wa mata su ɗanɗani abinci a lokacin da suke yi in suna azumi amma ɗanɗana akan harshe su tofar kamar yadda ka faɗa ɗin haka ya halatta Eh, ya halatta na'am masha Allah.
Eh, sannan kuma kamar dai maganar da je na ƙara faɗa na ce zan ƙara bayani bayanin da na yi na ga kamar ya wadatar na maganar cewa ramakon azumi idan mutum ya mutu za a rama masa kamar yadda na faɗa Na'am.
magana ne da mu muke kai na mazhabar malikiya ba a ramako amma akwai mazahib da suka tabbatar da cewa ana ramako kamar irin a shafi'iyya da hanafiya akan cewa mutumin da ya mutu za a iya rama masa azumi musamman wanda ya jinkirta kamar yadda je muka faɗa cewa idan mutum ya mutu da azumi a kansa amma sai ya zamto azumin da ake bin sa ba wai kin biyaye ba misali ya kwanta rashin lafiya har ya gama rashin lafiya bai samu ya azumin ba suka ce dai yake da aikin hajji misali yanzu mutumin ne mutum ne bai je aikin hajji ba misali a ce ban je aikin hajji ba na gama shekarun da zan yi a duniya Allah ya kiyaye mutum bai je aikin hajji bai gama shekarun da zai yi a duniya to kaga idan yi wani shekarun bai je aikin hajji ba to idan ya mutu ba wanda zai ce sai an- sai an biya masa aikin hajji ba ta wata ba a kansa ba bata wajen a kansa ba saboda mene dama an ce liman istita'i ne shi kuma wannan bai samu istita'i ba amma a ce yana da daman ne ya gama rayuwarsa bai je ba to shi ne ake maganar cewa to wasu suna ganin a je masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi an zo an samu annabi sallallahu alaihi wasallam babana ya rasu zan biya masa azumi da yake kansa manzo Allah ya ce a to muka tambaya mana da a ce babanka ya mutu ya bar bashi da ka biya masa yace zan biya ce to haka hakkin Allah yake cancanta a biya to su ne suka ɗauki wannan amma mazhabar malikiya kamar yadda muka yi bayani a kai na jiya su a ganin su ba wani a ce wai za a rama domin azumi kamar sallah ne ba a rama ma wani sai aka ce maka wani za- ya mutu ana bin shi sallah raka a goma misali asbahi biyu la'asar ɗaya asahar ɗaya sai ka ce to bar rama mai salloli sai ka ce wannan taklif ne wanda ba a rama mutum Allah ya taimake mu Amin. To, Sheikh ina gani ah, to alhamdulillah lokaci ya kawo eh, kuma yan uwa da muke tare akwai mai tambaya menene tambayar zamu ji dai in mun sani Allah ba mu ikon amsa alamun tambaya akan wanda ya je sallan juma'a ne eh manna daidai
ki magana da karfi kara tambaya na akan wanda ya je sallan juma'a ya je sallan juma'a kuma bai samu raka'a biyu ne ba sai ya samu ladayya shin idan ya tashi ramu ramu sallan zai raka'a biyu ne sallama ko kuma raka'a hudu ne wannan magana kiya da mai a tambayarsa shine mutum ne wai mai sallah amma ya sallar juma'a raka'a biyu ake yi daidai sai samu raka- raka'an farko din bai samu ba na biyu ma tahiya ya samu ya samu an yi tahiya zai yi zai tashi ya raka'a biyu ne shi ma ya sallama kamar yadda wasu yanzu suke yi ko ko zai cika sallah ne to a a mafi inganci magana cika sallah zaka yi duk wanda ya samu tahiyya bai samu raka'a ba in sujada ka samu ma baka samu raka'a ba sai ka samu ruku'u kafin a dago shi ne ka samu raka'a a ka'ida idan har aka dago da ruku'u an an gama wannan ruku'in sauran cikito ne kai ma ba samu wannan bullar koyin ba ka fahimce ni saka wanda ya samu zaman tayya a sallar juma'a to raka hudu suka ya- suka kama shi yayi azhar din shi kawai wannan shine hukunci abin da malamai ya tabbatar amma yana da ladan juma'a tun da ya zo Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya saka da alkhairi manya-manyan malamai da suke wannan waje Allah ya saka mu kowa da alkhairi Amin ya rabbi.
muna godiya wa wannan jagora na wannan shafi sarki zaki wanda kullum muna wannan tafsiri tare da shi muka cika awa kun tare da shi wanda shi kan su ma mu ƙara awan muna ragewa ne mu muna ki To, kuma gashi su suna azumi a yanzu wani lokaci muna yin karatun yana gani muna shan ruwa sai dai kawai kada kai To, Allah mun gode Allah kuma karbi wa mu Amin ya rabbi.
sannan ga kuma kwamiti na tafsir wanda kullum sukan zo su yi kokari kafin lokaci ya yi sun shirya waje sun jira sun ɗau ne sun fara karantawa Allah ya saka musu alkhairi Amin.
muna ganin manya-manyan baki da sauransu kowa muna fatan Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ya karba azumin mu insha Allah gobe za mu tashi a inda muka tsaya Allah ka biya kowa bukatunsa shugaban mu Allah ka kara musu lafiya kara musu nisan kwana yayin mu Allah ka saka musu alkhairi albarkan manzo Allah wanda suke neman aure Allah ka aurar da su masu neman aikin yi Allah ka ba su masu neman haihuwa Allah ka goyace musu albarkan Annabi Muhammad albarkan alqur'ani Allah ka ba su masu albarka albarkan manzo Allah albarkan alqur'ani ko wanda suke neman addu'o'i a wajen mu Allah ya sani Allah ya biya bukatun su Amin.
mu karanci Fatiha da salatul Fatihi Allah ka biya musu bukatun su kuma ka biya mana bukatun mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد فيما أغلق القادم لما سبقنا سرك وأكرام إلى صراطك المستقيم وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
Washak mun gode Allah ya saka Allah ya saka.
آمين آمين ما شاء الله